أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر إلهي نظرة نور ترجعني بها في دائرة عنايتي ونفعت أنت ترفعني بها إلى أسماء هبك ورعايتي وارفق نور تحصني بها والمنتمين إلي من جور الجائرين ومكر الماكرين وصن الظالمين ونفق الساكرين وفتنة الحث القادرين وبيان بغاة المتربصين وشمات الأعداء الطائعين ومن شر الخلائق أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan masallaci mai tarin albarka inda muke taruwa domin tuna da junanmu abinda zai amfane mu duniyarmu da kuma lahiranmu yau litinin 22 ga watan ramadana hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da garin Makka zuwa Madina 1445 wanda ya zo daidai da daya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu a wannan zawiya a wannan gari namu na Banca. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙa da mana jagoranci kan abin da za mu karatu a kai. Alaramma ya ja mana aya ta sha tara a cikin wannan sura ta Alhadid. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah ya ce wallazina amanu billahi wa rusulihi أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ما نرى آية الله سبحانه وتعالى يكي والذين آمنوا بالله ورسله كاغا وإنه وان دسكي إيماني دا الله دا من ذنن دا الله يا أيكو أولئك هم الصديقون وإنن سوء كي وصديقين ko da dai mu je wa shuhada wa inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum kaga shahidai kuma su a wurin ubangijin su lahum ajruhum suna nan da ladadakin su wa nuruhum da hasken nan nasu ba mun yi magana akan haske a baya ba walladina kafaru su kuma wayanda suka kafirta wa kadzabu bi ayatina suka karyata ayoyi na Allah ulaika ashabul jahim to wayannan su ne ma'abuta shiga gidan wutan jahannam Allah ya tsare mu Allah ya kare mu ma'anar ayan wallahu ta'ala alam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kaga wayanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ulaika humus siddiqun wayannan su ne ake kira wannan siddiqan ko da wasu idan a baya suna fassara shi da cewa siddiqai su ne wayanda suka gaggata Allah da manzansa haka ne gaske ne su ne to amma mu a wurin sufaye idan aka ce wani siddiqi ne to ana nufin ai waliyi domin menene walitaka menene walitaka walitaka shine mutum yayi imani da Allah ya gaggata shi bayan ya imani da Allah ya gaskata shi to kuma ya rika jin tsoron Allah a zahiri da baɗin ma'ana ana ganin ka ko ba a ganin ka karka jin tsoron Allah wannan shine wali wane ne ya faɗa wannan cewa wannan dai wanda ya haɗa wannan abin shi ake kira wali sai muka ce maka Allah domin Allah subhanahu wataala yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ce ala duk saurara inna awliya Allah sanade waliyan Allah man aka ce wali abin da ake nufi shine masoyin Allah an gane wannan ko ka ce masoyi to in aka jingina shi zuwa ga Allah ya zama masoyin Allah in aka jingina shi zuwa ga wani Allah ya zama masoyin wancan an gane wannan kaga mun ce auliya Allah waliyan Allah ma'ana masoya Allah akwai auliya ash-shaytan ala ina auliya ash-shaytani humul mene humul kafiruna ko kafiruna ne humul kafiruna su waliyan shaidanu to su ne asararru shi yasa shehul islam ibn taymiya ya wallafa littafi yace akwai auliya urrahman auliya urrahman akwai auliya ushaitan haka ya rubuta littafi ya suka yi kawai yace gashi nan ga alamomi nan da zaka ke gane to mu koma na qur'ani Allah ya ce wayanda suka yi imani da Allah ala inna auliya Allah ila fa muna magana akan waliyai wali shine masoyin Allah in aka dingina kalman wali shine masoyi in aka dingina shi zuwa ga Allah ya zama masoyin Allah in aka dingina shi zuwa ga shedan ya zama masoyin shedan an gane wannan har ila yau wali yana daukan maso haka ne kun shi ke da wannan ya wada an gane wannan sai Allah ya ce ala ina su masoyan Allah ko su waliyan Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro tare da su a nan duniya a lahiran ma babu tsoro tare da su walahu ya haka nuna sannan babu bakin ciki tare da su a nan duniya a lahiran ma babu bakin ciki tare da su ala inna awliya allahi la khawfun alaihim wala hum yahzanun kaman zaka ce ma Allah Allah za mu so mu san su waye wayennan waliyan ne kowa zai zo ya ce shi kenan shi wali ne shi kenan Allah ko ko suna da siffofi sai Allah ya ce suna da siffofi Allah siffofin zai yi yan ganewa da yake a siffansu shi ne allazina amanu wa kanu ya su ne wayanda suka yi imani kuma suke jin tsoron Allah idan har kai da kake sauraron mu a yanzu ka yi imani da Allah kuma kana jin tsoron Allah a zahiri ma'ana a fili haka nan in ka boye ko ka yi kwana ko ka tsallaka tsallaken ren tsallaken dogo kuke cewa kuna ko ka tsallaka tsallaken dogo duka rayuwanka ɗaya ne ba za ka shiga cikin wani dubara ka yi wani ojoro ojoro a yadda kake jin tsoron Allah a cikin mutane haka za ka yi tsoron Allah lokacin da ba ta a cikin mutane to idan ka kai wannan matsayin to shikenan kai waliyin Allah ne an gane wannan kenan idan ka tsaya kalla kai da kanka yanzu da kake sauraron mu kai ma fa waliyi sai dai idan kai din da kake sauraron mu baka yadda Allah ɗaya bane ko baka yi imani da Allah ba kuma zai yi wuya a ce ga mutum musulmi ya ce wai bai imani da Allah ba ko sannan sharadi na biyu wa kanu yattaquna suna jin tsoron Allah kai da kake sauraron mu muna ƙara jaddadawa kai ma ba waliyin ne sai dai idan kai da kanka ka tabbatar baka jin tsoron Allah to ka fita daga cikin waliyin Allah ne ya faɗa alladina amanu wa kanu yattaqun siffofi na muminai su ne wanda suke jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma suka yi imani da shi. So, kamar yadda jiya muka faɗa, kuma yawa muka tsara faɗa, kowa kowane musulmi waliyin Allah ne, ko za a ga musulmi su ne ta shi makiyin Allah ne, zai da yi wuya. Ko da Allah ne ya kashe maka baba, ya kashe maka mata har yanzu kana nan kana san Allah in ma an gaishe ka an ce ya hakuri sai ka ci da godiya mun gode Allah ko yawa ka gani ko karatun ya fice to wannan walitakan kuma yanzu ba mun faɗa ba duk wanda ya imani da Allah kuma yake jin tsoron Allah shi ne ne muka ce na'am shi ma wali shi wali ne ko to wannan walitakan hawa hawa ne mataki mataki ne kamar yadda kake ganin kuɗi ba san kuɗi ba ƙarama ka gane kuɗi na ka san kuɗi ko ka gane su dai ka gane su to kowa ya gane kuɗi kuma kowa ya san kuɗi to yadda kaga kuɗi hawa hawa ne to haka walittakan ma take hawa hawa ne yanzu da mutumin da yake da naira goma a ajiwon shi da wanda yake da naira ɗari a ajiwon shi da wanda yake da ɗari biyu a ajiwon shi da mai ɗari biyar da mai dubu ɗaya da mai dubu goma da mai dubu ɗari da mai miliyan ɗaya da mai biliyan mai sunansu na amma ɗaya suke yanzu mai naira ɗari kaya suka ce mai da kuɗi a tsakani da Allah mai naira goma kaya suka ce mai da kuɗi ba kuɗi ba ne wannan takarda ne ka isa to haka walittakan take hawa hawa ne da zaran ka zama musulmi kana son Allah ka yi imani da Allah kuma kana jin tsoron Allah a zahiri da baɗini to ka hau wannan mataki na walittaka to sai dai hawa hawa ne hawa hawa ne yadda kaga kuɗi yana zama hawa hawa ko to haka walittakan take hawa hawa wanda yake matakin naira ɗari ba zai zo daidai da wanda yake da matakin naira dubu ba ko zai zama ba zai zama ba wanda yake matakin yan dubu dubu ba zai taɓa zama daidai da wanda suke da dubu ɗari ɗari ba yan dubu ɗari ɗari ba za su ce daidai suke da mai miliyan ɗaya ba mai miliyan ɗaya bai sai ce daidai yake da mai miliyan ɗari ba ko zai ce haka mai miliyan ɗari bai sai ce shi daidai yake da mai biliyan ba haka ne to haka wani kadan da su ma suna da manyan su yadda kaga mun fara nan haka kowa wali ne masoyin Allah kana kai ne masoyin Allah ne to shikenan to haka wani takan take mataki mataki ai yanzu mu a cikin mu in kaga wanda ya fi ka kuɗi ka sani ko ba haka bane ko da bai fito ya nuna maka ya ce kaga account na kuɗi kaza bane sai daga ganin shi ka san wannan kai kwanan kusa ba ai kaman alaran ma ne kai daga ganin shi kai ka san ya ta da wuya wannan ina gaya maka na ana addu'a ne ana tafi to ka gani ce daga gani ai hausawa ma sun ce alaman kiba alaman karbi hausawa suka faɗa ba ni ba an lura da wani na kuma ya bi ni ga cikin na gani ya bi ni karfi ya bi ni kuɗi ka gani ko a auki ma ya bi ni saboda ana a ba wanda zai da wani an lura da wannan ko to haka su ma waliyan da sun ga wannan sun san wannan ya fi su da sun ga wannan sun san wannan ya fi su ai a yanzu din ma da muke rayuwa ba ma wani takan ba fage na malinta kai da kaga wannan malamin ka san ya bi ka shi ma da ya ga wancan ya san wancan ya bi shi ko ba haka bane eh yanzu ala ramma zai zo ya ce shi dai yake da dayar musu ya ka gani ko an lura kaga abin da ya faɗa ko ya ce mene wane mutum to haka wani takan take akwai waliyin da ya kallon aka ce mai tsara da kike da wancan wali subhanallah ina yadda kai ka faɗan nan cewa tazaranka da shi ba nan kusa ba to haka waliyan su ma suke da zaran ana ma ana bira ka ce ba wani wali nan ba kamar tsaran ka yake kai kai kai kai inna lillahi ina yanzu ana ramma da ya faɗa wannan ya san yawan ilimin shehu da Usman Bacin da bai sani ba amma shi da gani ne ya san ramu kura ba wurin wasan yara ba ne ko ba haka ba to haka walitakan take su da kansu in sun ga wanda ya fi su to sallamawa suke yi an gana wannan babu wani maganar jayayya kai ne da baka san harkan ba shi ne za ka yi ta rigima da mutane kana kaza kana kaza kana kaza wanda shi kuma Allah subhanahu wataala baya san haka an gane wannan Allah ya ke idan ka gane wannan mun gama maganar mu na jiya cewa wannan ayar ita ma ai tana magana kan waliyan ne sai mu ƙara komawa ga abin da Allah ya ce wallazina amanu billahi kaga waɗanda suka yi imani da Allah wa rusulihi da manzannin Allah ulaika humus siddiqun wayannan sune siddiqai to a matakin walitakan wannan makamin to shine kololuwa makamina siddiqawa siddiqiyya to shine makami na koro ruwa baka ta Allah subhanahu wataala ba duk wanda aka mai wahayi a wurin malaman addini duk wanda Allah ya mai wahayi me sunan shi duk wanda Allah ya mai wahayi ya aiko mai da mala'ika aka gaya masa wani sabo mai sunan shi ya zama annabi ba a gane karatun ba ina son mu rika tafiya tare duk wanda Allah ya turo masa da mala'ika ko ya turo masa da wahayi to wannan mutumin ya tashi daga ordinary mutum ya koma annabi idan aka ƙara masa mukami na gaba aka ce to je ka isar da wannan saƙon wurin al'umma to ya tashi daga annabi ya koma manzo an gane yadda abin yake mujarradin Allah ya yi maka wahayi a ce an turo maka mala'ika mala'ikan ya zo ya gaya maka saƙo ya ce daga Allah to ka tashi daga ordinary mutum ka zama annabi a turo mala'ikan ya ce, To, wannan sabon da aka gaya maka, an ce ka je ka gaya wa mutane, ko da mutum ɗaya ne, sunanka ya zama annabi kuma manzo. A Al'ur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wasu mata guda biyu, da Allah subhanahu wa ta'ala ya tura musu da mala'ika. Da maman annabi Isa na biyu, da maman annabi Musa. Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa an arzihi. Allah ya ce muka yi wa mahaifiyar annabi Musa ta shayar da kayanta. An mata wahayi. Yanzu ta tashi daga ordinary mutum ko ba ta tashi ba. Ta tashi. Sai na na Maryam alaiha salam. Fattakazat min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana. Waye ruhana din nan ne a ayan nan? mala'ika Jibril wanda shi ne yake kawo ma dukkanin annabawa wahayi na annabta. Fatakarar min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiya qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya sai ce mene qala inni a Ƙala inni ana rasulu, ni ɗan saƙo ne, ƙala inni ana rasulu rabbiki, ni ɗan saƙo ne daga wurin Ubangijinki. Aha, ya zama mai, ta zama mai ne yanzu ita ma, ta tashi daga ordinary mutum, ta koma, ta koma, ta koma, kaga inda karatun ya, inda karatun ya tsaya yanzu, ta gani ko? yanzu dai kowa ya yi imani tilla dai ta ga mala'ikan nan kuma ya gaya mata cewa gashi an ba an ba shi sako ne bai kawo mata daga wurin wani yace mata daga wurin Allah tace a wannan wani irin sako ne an ce in ba ki kyautan haihuwa ne tace a ya zaka ce zaka ba ni kyautan haihuwa bayan ni ban yi aure ba ni kuma ba wai ballaka ta bace كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك ولم تك شيئا to yanzu ta zama mene yanzu annabi to kaga inda rigimar yake kenan wannan shine ya kawo sabanin manyan malamai na duniya suka ce idan dai sharadin kenan to wayannan matan biyu sun zama annabawa ne ko ko yaya abin yake rigima ne na manyan malaman duniya wannan ba ba irin yanku ci ba mu ba ina da Allah ana maganar manyan malamai sai wasu malamai suka ce ta zama annabi sai malamai suka ce a Allah bai taba turo annabi ya mace ba an gane wannan Allah bai taba wa ma arsalna min qablika illa rijalan kaji abin da Allah yake wa ma arsalna min wa ma arsalna min qablika min rasulin illa rijalan nuhi ilayhi Allah yake kajin kai ya annabi Muhammad ban taba turo wani annabi ba face sai dai wannan annabin ya zama namiji daga nan sai aka kulle wancan magana na cewa wai sun zama annabi ya ko su aka cewa ai tilla Allah ya ce dukkanin annabawan da ya turo maza ne to maganan wa'annan mata guda biyu da Allah ya yi musu wa'azi a ce wai su ma sun zama annabawa magana ya kare ba annabawa bane to amma kai dai ka san mukamin sa yanzu ya wuce ordinary mutum ko sai Allah subhanahu wataala sai ya faɗa mukamin da suke kai akan mahaifiyar annabi Isa alaihi alaihi salam sai Allah ya ce wa ummuhu wa ummuhu siddiqa mal masih ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa ba gani ba Allah ya ce shi annabi Isa alayhi salatu wassalam mal masih ibn maryama illa rasul yace ai annabi Isa alayhi salatu wassalam ba ko wani abu bane ba wani abu bane illa rasul ta ce manzo ne ni na turo shi wato idan kaji Allah ya ce na turo Allah yana nuna maka isa ne ko annabi Muhammad da kace sallallahu alaihi wasallam da kace Allah ya ce ya turo shi Allah yana nuna maka isan shi isan shi ne yasa ya turo annabi ba wai annabin ya fi karfin Allah astaghfirullah ake ma ka san hankali da a isan Allah ne sai Allah ya ce kai jika wanda yake imani da kai kuma in sa shi auta ana ganewa ko sai Allah subhanahu wataala yace mal masihu wal maryama illa rasulun kar kana min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa yace ai mahaifiyar nasa ma siddiqa ce tana kan wannan matakin na kololuwa na walittaka aha sai kara kallon ayan da muke kai walladina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun in kace siddiqun jam'i ne na siddiq me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya canza wa sayyidina Abubakar suna ya mai da shi siddiqu ai asalin sa ai atiku ne asalin sayyidina Abubakar sunan sa atiku ne
Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce atiku ma
shi an canza kai Abubakar siddiqu an gane wannan kai siddiqu daga nan magana ta tsari. Ko ba ga sunayen da ya tasiri a kan rayuwar sai na Abubakar ba? Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba faɗan wata magana ba sai na Abubakar ya ji wani launi a zuciyarsa. Kisa guda ɗaya ta ishe ka kawai ishara. Lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama aka yi Isra'i da Miraji da shi. Da gari ya waye ya zo yana ba mutanen maka labari cewa ka shi an yi wani tafiya da ni ba. daga wuri kaza aka kai ni wuri kaza daga wuri kaza ai kowa ya san kisan ba sai mun kawo ta ba ne ko ko ko ba gane kisan ba a a ba gane ba a kisan Isra'ila da Miraji ai abu ne sananne wannan ko wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa yawa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kunce a ɗakin ɗaya daga cikin gwaggwanninsa sai Allah subhanahu wataala ya ce wa mala'ika Jibril je ka ka ce wa masoyina ina son na gana da shi ya taho ka taho da shi kawai a lokacin da annabi Musa aha shi kuma roƙon Allah yake ko ba haka ba rabbi arni anzur ilayka shi anan Muhammad ba haka ba shi bacci shi ma yake Allah ya ce wa mala'ika Jibril je ka ka ce wa masoyina ina son na gana da shi ganawar da babu wani mala'ika tsakani mala'ika jibril ya je ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce lafiya ya ce Allah ya ce a dauko ka yana son ya gana da ya ce to shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana fitowa kawai ba buraka buraka kuma wata halitta ce wacce take sama da alfadari ita kuma bata kai doki ba wasu malamai suka ce kafa hudu take da shi kamar doki wasu malamai suka ce ba kafa hudu bane kafa biyu take da shi kaga halittar ya zama da banke nan da dokin ko alfadar almuhim dai ba kafan bane mu abin da mu ko abin da aka faɗa a hadisin shine inda take sa kafanta taku daya shine inda idan ka tsaya daga nan za ka ga karshen saman can ba yanzu idan ka tsaya nan za ka ga kamar sama ta kai karshe ba to idan ta tsaya kafa daya daidai nan za ta sauke takunta da yake takunta da yake daga nan makadan ba a zane da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ko ina ba sai harami aka ce manzon Allah ya sauka ina bila raka bi manzon Allah ya sauka ina bila raka daga nan aka ƙara cillawa kawai sai ga an ce a ƙara sauka ya ce a ya ya ta ce nan nan ne ake kira baitul laham mina ne baitul laham inda aka haifi annabi isa alaihi salatu wassalam ce sauka nan ma kai sallah nafila raka'a manzon Allah ya sauka ni nafila raka'a a daidai wannan gaban wani malami Allah ya saka masa da alheri ke ce menene dalilin da yasa aka ce manzon Allah ya sauka yayi nafila raka'a biyu a inda aka haifi Annabi Isa shine addinin musulunci yana girmama abin da yake da alaka da annabawa an gane wannan ba dai nan aka haifi Annabi Isa ba dai nan aka haife shi to sauka kai nafila raka'a biyu don girmamawa ga wannan wurin da aka haifuwa ne Annabi Isa shike nan manzo Allah ya kira na gida raka a biyansa an ƙara cewa ta bismillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙara cillawa ba a zame ko ina ba daga nan sai baitul miqdis Qudus da kake ji ana cewa ko to wannan baitul miqdis din nan wurin ba zame ko ina ba sai nan wurin kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan wurin Allah ya tayar da dukkanin annabawa da ka sani duka an dawo musu da ransu da jikinsu. Duka aka sa su kai sahu a masallaci. Aka suka zagayawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine annabi Adam. Sai su gaisa. Ah, kai ne dana, ah, in ka marhaba la zibra. Sai aka rasuwa wannan shine annabi Nuhu. Sha'a, sai ki barkalla, masha Allah, kaza kaza. haka dukkanin wani annabi da ka sani sai da Allah ya tayar da shi aka sa shi yayi sahu kuma dan ya gana da manzon Allah bayan manzon Allah ya gama gaisawa da dukkanin waɗannan annabawan ba manzanni ba ba ai manzanni ba su da yawa su manzanni 313 ne yayi ba su da wani dukkanin annabawa in dai sunan shi annabi Allah ya taba mai wahayi sai da aka tayar da shi saboda menene ga ranka ya daɗe ya zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ana ranka ya daɗe to kowane ranka ya daɗe bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama gaisawa da su aka ce sau sau aka yi sau yadda kaga sau wannan ake na sallah aka ce ai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina tunanin za a ce annabi Adamu yayi sallah tilla shine kakan talibai in ba shi ba a ce annabi Ibrahim yi mana sallah bayan duk an gama san wannan sai kawai mala'ika Jibril ya ce shiga gaba sallace su ai dukan su mamu ne kai kaɗai ne liman a sun annabi yana nan a kore liman ne kaji ko ce shiga ai kai kaɗai ne liman duk sauran mamu ne annabi Adamu annabi Nuhu har zuwa kan annabi Ibrahim to annabi Musa ma ya ce mene yana ganin manya manya ma sun bi ba ta zuwa ina Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallace su raka'a biyu Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sallama shi ke kowa kuma ya koma ina suka koma Allah kaɗai ya sani daga nan kuma aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama to yanzu za a yi miraji za a yi daji to daga nan ne ba aka cilla sama ta ɗaya sama ta biyu sama ta ɗaya ya ga annabawa a wurin ko ba haka sama ta ɗaya ya ga annabawa suka gaisa da annabawan da sama ta ɗaya annabi nu annabi isa da annabi yahaya ko sama ta biyu a nan ne ya ga annabi adamu alaihi salatu wassalam sama ta uku nan ya ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam ya jingina bayansa a baitul ma'mud har yake faɗa yake cewa sai na ga annabi Ibrahim yana kama da annabi. Kalla wani hausa a wurin. Sai ya ga annabi Ibrahim yana kama da annabinku. Ba sai na ga annabi Ibrahim ni annabi Muhammad ina kama da shi ba. Shi annabi Ibrahim yake kama da annabi, ba dai annabi ya kama da shi. kun san ne ne hikiman faɗan da aka yi wannan saboda ai shi ne original halitta ko shi aka fara samarwa kafin wani an gane wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara samarwa sannan sauran halittu suka biyo baya wancan hadisin da kaga wasu na ta rigima akai dan Allah ka bashi an gane wannan ko ka bashi hadisin da wasu ke cewa ai farkon abin da aka fara halitta alƙalami ne aka ce da alƙalami rubuta ma kana wa ma sayakunu su kuma wayancan bayan Allah suka ce a farkon halittar dai annabi Muhammad ne ko hadisin Jabir awwal ma khalaqa Allahu nuru nabika ya Jabir farkon abinda Allah ya fara halitta shine hasken annabinka annabi Muhammad daga nan ne aka cira abinda aka yi alƙalamin daga nan aka cira abinda aka yi lauhudin an gana wannan abu saboda haka sai manzo Allah ya ce sai naga annabi Ibrahim yana kama da annabi saboda shi annabin dama shi aka fara samarwa to tunda shi aka fara samarwa sai dai wanda ya biyo baya yayi kama da yayi kama da wanda ya ai kaman kai ne yanzu sai a ce maka kana kama da yaranka ko yaranka na kama da kai wanne ne daidai yaranka na kama da kai saboda kai ne aka fara samarwa sannan yaron nan ya biyo baya saboda haka sai dai kwaikwaye ka yanzu an gane sai ya ce sai na ga annabi ibrahim yana kama da annabi su haka manzala sallallahu alaihi wa sallama har aka tafi inda aka tafi aka zo wannan daidai inda babu sama babu ƙasa babu gabas babu yamma babu kudu ba arewa ba kowa ba komai sai Allah to a nan wurin ne ba aka gana da manzon Allah shi yasa in ka ce Allah yana sama sai a ce maka wani saman kuma ko wani saman saboda saman an riga an wuce ta ko aka ce ba wannan duniyar tamu idan aka wurga ta a sama ta daya za ta zamanto kaman gero ne a wurga shi a filin kwallo ita ma sama ta ɗaya idan aka wurga ta a sama ta biyu za ta zama kamar gero da aka wurga a filin kwallo sama ta uku in aka wurga sama ta biyu haka ita ma za ta zama har zuwa sama ta bakwai kenan sama ta bakwai ta fi girma to aka ce wannan sama ta bakwai idan aka ɗauke ta aka wurga ta akan aha al'arshi dai ai al'arshin tukunna haka sannan kursiyun kuma ko in aka ɗauki wannan sama ta bakwa aka wurga ta akan al'arshi to sai ɓace sama ta bakwa sai ta ɓace kamar yadda gero in ka harba shi a cikin gwafa zuwa filin kwallo za ka gan shi to haka ita ma sama ta bakwan za ta ɓace a cikin wannan abin da kake yana cewa al'arshi to shi kuma wannan al'arshin shi kuma idan aka wurga shi akan kursiyu to shi kuma zai ɓace dan Allah to wai ina saman take an gane inda azumi yace babu to ana azara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an gana da shi sallallahu alaihi wasallam shikenan haka shi an ba shi salloli guda biyar ko a salloli guda hamsin guda hamsin aka bayar yana dawowa yana haɗuwa da annabi Musa alaihi salam annabi Musa yana cewa kai mutanen nan naka ba za su yi salloli hamsin a rana ba. Gaskiya ne ku? Killa, da zaran ka ce assalamu alaikum lokacin wani sallan ya shiga. Ba harkar citta ke. A'a, da sauran harkoki ma. To ka gani, kanan Musa ya ce gaskiya ni na yi mu'amala da mutanen da sun mutanenka amma ba su iya yin wannan ba ka koma ka roki Allah ka ce dan rage maka rage misali ya koma Allah subhanahu wataala ya ce an cire biyar sai suka dawo nawa arba'in da biyar ya dawo ya ce ya aka yi ce ai an rage biyar ce to ka amma ba koma mutanen nan naka duk yan za su yi wannan ai ko dan wannan ma ya kamata mu so Allah Musa ba ko an ƙara ragewa haka dai manzon Allah yana komawa yana dawowa annabi Musa na cewa an koma dai a rage mutanen nan naka har aka zo salloli biyar annabi Musa ya ce salloli biyar din nan ma mutanen nan naka ba za su yi ya ce ka koma annabi Muhammad ya ce "Mm, na koma wurin ubangiji nan nawa har na bi kunya yanzu in koma kuma in ce a ƙara ragewa ba zan iya ba ita ba shi kenan kuma ga shi yanzu kana gani wasu ba sa iya sallah biyar da yawa ma ko sha nan Musa kaga yayi gaskiya ke a wasu ba za su shi kenan sai Allah subhanahu wataala ya ce to tunda haka ne ladan salloli hamsin din nan to suna nan tabbatattu kowane sallah kwara ɗaya kai banda daraja guda ashirin da bakwai nan da za a ba ko ashirin da biyar ɗin nan to za a baka lada na wannan salloli guda goma ne guda hamsin ɗin an gane wannan shi ke wannan shi ne abin da yake da alaƙa da miraji shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi ya nema ba Allah ne kawai yake yana son ya gana da shi kuma ka zo aka gana da shi to shikenan kar ka manta muna magana kan siddiqu ne da manzon Allah ya dawo cikin daren fa cikin daren aka yi wannan abun aka gama kafin gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai ya riga ya dawo kar ka manta ba har an je aljanna ba har wuta an je komai an ga na an kewaya ba shi bane har aka ga gidan sai nawa umar ku manzo Allah ya ce kamar na leka sai na tuna ka sai na umar kana da kishi yace ko Allah manzo Allah ai ba za a yi kishi da kai ba da ka dan leka mun manzo Allah ka ga kenan har gida gida manzo Allah sai da ya lilleka a gidan aljanna a an ga namu alfarman manzo wanda san annabi kuma kace ba namu an ga namu insha Allah an lura ko to da gari ya waye sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fara ba mutanen gari garin Makka labari cewa jiya da daddare ubangiji na Allah madaukakin sarki yayi wani irin tafiya da ni daga nan aka kai ni wuri kaza daga wuri kaza aka kai ni wuri kaza daga wuri to daga nan fa har baitul migdis sai wanda ya ce kai tafiyan wata shida ka ce wai kai kai cikin dare aka dawo ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dai gyara yace kwarai na ji an na dawo ba sai suka ce masa to wai irin za su kura annabin nan su ba san annabi ya wuce kure shi ba ai annabi ya wuce kure shi ko sai suka ce to killa dai mu mun san baka taba zuwa wannan garin ba kuma mutanen mu suna zuwa kuma yanzu ka ce kaji to siffanta mana yadda garin yake in kaji din za mu gane sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai ga yadda garin yake sai aka kawo mai irin kamar irin gidajen nan da yan gine-gine suke a takarda din nan ko wasu malamai suka ce a ba irin shi bane a'a garin ne kawai Allah ya yaye masa duk wannan gine-gine aka cire kawai zuwa can garin kawai aka zum gashi nan kana gani annabi ya musu da abin da suke so Manzala sai ya ce, garin yana da ƙofofi guda kaza ne. Ƙofa ma ta kaza har ta fara karkacewa haka, haka ne ko ba ka su Ya ce a wuri kaza akwai kaza, daidai wuri kaza akwai rijiya inda mutane suke san. Haka ne su ce haka. Ce wuri kaza kuma kaza ne kaza. Duk ya gama siffanta musu ce ko ba haka bane suka ce kwarai haka ne. Ya ce bari na gaya muku ma ina kan hanyar tahowa akwai mutanen ku dabban su guda ɗaya ya ɓata. ni ne na tsaya na kamo musu dabban na basu cikin suna mamaki to shi kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya gama labarta musu kowa ya kama gaban shi kawai sai ga sayyidina Abubakar ya dawo ya dawo daga unguwa suka ce yawwa dama kai ne wanda kake cewa kana goyon bayan wannan mutumin yau ka ji abin da ya zo da ita kuwa kai wai a wurinsu ba wai ƙaryar ma hankali ai baya ɗauka inna lillahi wa inna ilaihi sai sai na Abubakar ya ce me ya ce ai ya ce ne wai an yi tafiya da shi ba cikin dare ba wai daga nan har an kai shi Kudus ba har ya ga kaza ya ga kaza ya ga kaza sai sai na Abubakar ya ce ni da wannan mutumin da kuke magana yanzu a kan shi zai ce ya maje sama ya ga Allah ni ba zan karyata shi muna yi imani hakan daidai ne suka ce to ai ma ya ce ya je dan ai ni na riga na yadda ma kawai na riga na yadda saboda haka aka ƙara tabbatar musu cewa siddiqun ne an gane wannan mu ƙara komawa wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun an gane wannan za mu ƙara maimaitawa aka ce wa'annan siddiqin shine babban mataki na walittaka kuma mun faɗa yaya ake gane mutum waliyi ne muka ce duk wanda ya yadda Allah shine Allah kuma yana jin tsoron Allah a zahiri da baɗini to shi ma waliyi sai dai shi karamin waliyi ne kamar yadda masu kuɗi suke mai dubu ɗaya mai kuɗi ne mai ɗari biyar mai kuɗi ne mai dubu goma mai kuɗi ne mai miliyan ɗaya mai kuɗi ne mai biliyan ma mai kuɗi ne amma kansu ba ɗaya bane an gane wannan idan kai kana ganin kai baka yi imani da Allah ba kuma baka jin tsoron Allah ɗin to dama kai ka cire kanka a cikin waliyan an gane wannan mun faɗa kuma a karatunmu na yau cewa duk wanda Allah ya masa wahayi ya zama annabi a Qur'ani kuma an samu mata guda biyu da Allah ya musu wahayi aka ce me makoman su wasu malamai suka ce annabawa aka ce ba haka bane Allah ya ce bai taba turo wani annabi ba sai dai namiji to menene mukamin su aka ce wa ummuhu siddiqa ayan nan Allah subhanahu wataala ce ulaika humul siddiqun wayannan sune siddiqai zamu je gaba وشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم Allah ya ce shahidai ladansu yana nan wurin Ubangijinsu, wane ne shahidi? Wanda yake shahidi shi ne mutumin da ya rasu a kan hanyar ɗaukaka addinin Allah. An gane wannan? Duk wanda ya rasu a kan tafarki na ɗaukaka addinin Allah shi ne ake cewa shahidi. ko da dai na sani dan wa zai ce ya taba karanta wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shahidi bai tsaya a nan kadai ba na roki Allah Allah ya ƙara yawan shahidi a cikin al'ummata Allah kuma ya laminta Allah ya ce duk a cikin al'ummanka wanda wuta ta kama shi a ta yi sanadiyyar mutuwarsa kamar za mu ce da hausa wanda gobara ta yi sanadiyyar mutuwarsa shi ma shahidi ne. Allah ya ƙara ƙara min ya ce duk wanda a cikin al'ummarka ruwa ya nutsar da shi ko ya ake cewa? Ruwa ya cinye shi ko ya nutsar da shi ko ya halakar da shi shi ma shahidi ne. Da zala ya shi Allah mun gode. Allah ya ce mun ƙara maka duk wanda a cikin al'ummarka ciwon ciki ya zamanto shi ne sanadiyar mutuwarsa to shi ma ya yi shahada to mazan Allah ya lissafo su kamar yadda mai littafi na muwadda imam malik ya kawo in kana da littafi ka je ka buda ka gani za ga an kawo su so wurin guda bakwai a ɗaya ruwayan aka kawo su so mai tanwir al-hawli ko tanwir al-hawali ya kawo su so wurin guda goma sha wani abu shi kuma tila shi sharhi ne na muwadda an gane wannan ya kawo su wurin guda goma sha wani abu ba zan da iya kiyayewa ba bidob da yanzu ba karatun muke yi sai Allah ya ce to wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajrun su shahidai ladan su yana nan a wurin ubangijin su ba wani mala'ika da za a ba ladan me yasa Allah zai dauki ɗawainiyan wannan saboda wayannan bayan Allah sabida tafarkin Allah ne suka rasa rayukansu ko ba haka ba ko ta kalla ba haɗari da ke cikin yaƙi mutum ya sani idan ya je filin yaƙin nan ko dai ya dawo da rai ko kuma mene ko kuma ya mutu amma haka mutum zai shirya ma yana murna yana ko cewa ga shi tare da manzan Allah ba wani maganar tsoro sannan subhanahu wataala ce to shikenan ladan ka yana wurin duk kuma wanda aka ce ladan shi yana wurin Allah kai ka san ba za a ba shi karamin aljanna ba ko ba za a ba shi karamin aljanna na na ai ko mai gidanka ne yana sallama mutane yana ba waya nan dari biyar biyar dari biyar dubu ɗaya sai aka zo kanka sai ya tsallake ka sai ya kai za mu haɗu da Allah dari biyu kai zai baka yaya ko jika hanta ko jika kai kaji ko wai jika kai za a yi to Allah ya ce mana Allah ya ce lahum ajruhum ladan su yana nan tare da su wa nuruhum haka nan haccen su yana nan tare da su ba a baya mun yi magana ba yawma taral mu'minina wal mu'minati yasanuruhum baina aydihim wa bi aymanihim ko yawma yaqulu al munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naktabis min nurikum talaka to su wayannan shahidan ai ladan su yana nan cikakke hasken su yana nan cikakke su wane ne za su samu damuwa a lahira sai Allah ya ce wallazina kafaru wa kazzabu bi ayati kaga waɗanda suka kafirta suka karyata ayoyin mu ulaika ashabul jahim wayannan sune yan gidan jahannama Allah ya tsare mu Allah ya tsare Allah ya tsare Allah ya kare a aya ta gaba kuma Allah subhanahu wataala ya ce kai da kake sauraron mu kai sawwa sawwa da wannan duniya domin ta wannan duniyar turudan mutane take yi sai Allah ya ce mene alramma إعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاكر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل الغيث نعجب الكفار ثم نباته ثم kamar da yake na zabar kufara نباته ثم يهيج فتريه مصفرا ثم يكون هلاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور Allah subhanahu wataala ya ce Allah ya ce ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ما رأي الله سبحانه وتعالى يشي اعلموا يا كو مسلمي كفسني إنما الحياة الدنيا وأن الرأيوة الدنيا لكي قلنتا فافقوا مي بشي فاشي لعب وله وثاني دشرغوليا أهم وثاشي da sharholiya wa zinatun da kawace-kawace da kwalliye-kwalliye wa tafakurun da alfahari tsakanin juna wa takasurun fil amwal da kuma tara dukiya kuɗi jiya ka fita neman kuɗi ka samu yau baka haƙura ba ka ƙara fita ka samu a zuciyanka ma kana gaya ma kanka gobe ma za ka fita aha ba ka ko ba kaga wata kasurun da kuma tara dukiya da kuma tara dukiya wal auladi da kuma tara yara a gaida hausawa ko Allah mun tuwa wal auladi da tara yara ka san wani ba ruwan shi shi dai kawai ya saki mazakin shi ne kawai ma eh na'am in karasa to harama ya ce a karasa ba wani kawai ya saki mazagin shi ne kawai shi bai ki duk shekara matan shi ta hanyu ba da an yi magana sai ce duk cikin kuwa yake da yawan yara ba na yawa ai an ce a hayayyafa a hayayyafa annabi zai yi alfahari da ko ba an ce a hayayyafa ustaz ko da manzon Allah ya ce a hayayyafa to ai manzon Allah zai yi alfahari da yaran da aka ba su tarbiyya ko ka haifo yaro baka tsaya ka lura da shi ba yaro ya koma dan daba dan Allah zaka je lahira ka ce wai ka ce ma annabi ga ɗaya daga cikin aikin na aikin nawa kuma Allah dan Allah zaka yi ce ma annabi wannan lalle manzon Allah ya ce a haihu an gane wannan daga cikin manzon Allah ya ce a haihu amma bara tarbiyya shi yasa ma ya faɗa wancan hadisin da kowa a nan wurin ya haddace wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma dukkaninku sai an tambaye ku abin da aka ba ku kiwo Allah manzon Allah ya fara lissafa ya ce uba abin tambaya ne akan wayanda suke karkashin sa matarsa yaransa yan aikin gidansa kamar rama yanzu ya koma su aiki a gidan shi to wannan masu aikin har su sai an tambaye shi akan yaya haƙƙin su ba kuma sai mata wance wanken nan ba har su sai an tambaya sai rama to yaya haƙƙin wannan matan mai maka wance wanke ko wannan yarinyar mai maka wance wanke za ka yi bayani filla filla ya Allah kinga muka yi da ita kowane wata dubu talatin a tambaye ta ina bata ka tsira ke ina ga muka shi kenan ka tsira sai a sai a dawo kan yaran da ke karkashin ka a wurin aiki a shago kana barin su su yi abin da suka ga dama ne ko kana lura su mara tarbiyyar su ai tunda iyayen su suka kawo su koyan aiki gurin ka ai tarbiyyar ne suka hada da shi suka kawo maka to a wurin aikin kana barin yaran su abinda suka ga dama ne su yi za ka ga wasu a wurin aiki ba tilla sun baro gidan yayansu a nan suke shan wiwi ba ko a nan shagon ogan ogan na kallo su kunna disco su ta rawan baɗala da an yi magana sai ogan ya ce a zamani ne ya ce san irin shi shi dan bokan nan ko tistan ne ko lafi suke cewa it is life, go take your time. What's not there why it is time, where it is their time. Let them enjoy themselves. Wai lokacin su ne a bari su mura kawunan su. Wasu kuma suna cewa ai da yiwa ne a ci ta da tsinke ko menene wani suna tsinke zai kare. Ko ba haka bane tsinke. To Allah sai ya tambaye ka wannan yaran da ke karkashin ka a shago. In sun zo nan shagon kana lura tarbiyyar su ko kana barin su abin da su ga dama. Malaman makaranta da malaman allo wayannan yaran da kake gani ana kawo mana duka sai Allah ya tambaye ku akai an kawo yara ku koya musu karatu kun sake su kawai takakaka haka ba lissafi ba lura da ina da ina suke zuwa kai tunanin zaka je lahira kawai sai ka wuce ai iyayen da suka kawo maka sun baka amana ne kana ganin ba za ka iya karɓan amanan ba ai amana bi kenan amanan ka koya musu karatu amanan kuma lura da tarbiyyar nasu ka san ba za ka iya ba sai biya musu abu zan iya ba su koma da yaransu amma ka bar yara yanzu maganar da ake mun kwanaki zai zama sati ɗaya kenan ko an ce yaranmu da suke yi wai har zuwa wai bayan loko suke yi kai da ka zo neman karatu wai ka koma kana yi rafta ne ake tafi wai ya koma yana rafta yana abin yanzu an ce an cire ma wani mutum waya a gida ya ce bai yadda ba wai wani alƙali ne ko menene ake cewa ya ce bai da wata yara ba duk wani wanda aka sani yana wannan ka wannan gwangwanin kuma ya ce yana raftan nan ya ce an kama shi kawai sai ya yi kashin kuɗi to yanzu haka ne idan har ni alaran ma ne ya hakuri ya hakuri idan ni alaran ma ne an kawo yara wurina ba zan hana sana'a ba amma duk sana'an da za su zamanto cikin al'umma an gane karatun yaran mu su zamanto cikin al'umma nan dan gari ma in yaje wuraren bayan loko ya yake kayawa ballantana bako dan gari ba sai ya hada da addu'a laqad ja'akum ayatul kursi hada inna alaina ka fara falaji da nasu ko ya kaji kaji yan gari ai hasbunallahu muke to wannan ba ba dan gari bane bai san abin da gari yake ciki ba so dole ne an rammomin sa'ido malaman islamiyya a ji tsoron Allah ba kawai an kawo yara bane a cikin su ina dina ka da sautar shikenan a hadda tarbiyyar hadda tarbiyyar kai kwanaki ma wai an ga yaran wai naman alade suke ci naman alade suke ci ake ba su laifin mu ne da mun tsara musu daidai iyakan inda ake so su je da inda ba a so su je wannan rigiman ba zai shiga ba ina ma dai da ina da daman ganawa da shugaban alarammomi na garin nan da na ba shi shawarar nan sun yi zama a kai Allah ya saka musu dariye Allah ya karfafe su Allah ya sa a samar da gyara akan wannan abu saura malaman islamiyyu su ma su ƙara sa ido akan tarbiyoyin da ake ba su na yara an gane wannan Allah ya yafe mu Allah ya yafe mu Allah subhanahu wataala sai ya ce wa takathurum fil amwal wannan rayuwar ta duniya kawai cike take da tara kuɗi a ce ka fi wani kuɗi wani ya fi ka kai ma ka zo ka tsara wuce shi wannan ya fi ka wani kawai ba da abin da ake yi ba ke yanzu yanzu da a ce rayuwar ba tara kuɗi ake yi ba ai dangote ya kamata ce ya haƙura da neman kuɗi yanzu ko ba haka bane kwanaki da aka ce wani ya fi shi kuɗi ai kasa bacci yayi ko ba haka bane kasa bacci yayi ta haka, yayi ta haka, sai da ya ƙara kamo shi sai da ya ƙara kamo shi ya wuce shi kuma ko kun ji ko ka zaman to kana sanar da abin da duniyar take ciki ka zama kamar dan kauye da iri kaji ya ƙara kamo ya ƙara kamo shi ya wuce shi to me kenan me kuɗin da ya tara yanzu zai iya cinyewa ko da kullum zai rika kashe naira dubu goma goma kuɗin ba zai kare ba miliyan miliyan ma to kun san kuɗin shi kenan ni mu je gaba wal aulad da yawan tara yara shi muke kai Allah ya ce kamar sala gaisin ajabar kuffara rabatu kai dai ka dauka kamar manomi ne wanda hadari ya burge shi hadari ya zo da mamako na ruwa aka ake faɗa da hausa ko ma'ana aka zo aka yi ruwa aka yi ruwa aka yi ruwa kan kashe ne ne gonan shi ta yi sharɗin nan ko za ga manomi yana yana yana girgida kai ya san kawai idan kaka ya zo buhun masara sai ya kai dubu sittin ba ba za ga yana ba yana irin an gane wannan ya Allah shi to kaman haka ne ba fatarahu musfarra wannan gonan naka ta yi kyau ta yi komai yana jin daɗi kafin ka ce mene sai ka ga wannan shukan fa har ya zama tarihi ya fara bushewa ya fara ƙayau-ƙayau da ka neme shi kuma sai ga wannan ganyen ma duk ya faɗi da kanshi ya bi ƙasa ya ɓata kuma ko ba zai ba ya bi ƙasa ya ɓata fatarahu musfarra sun mai kunun wutsawa daga nan sai kuma ya zama makamashi ita wannan gwangwanan ko zangarniyan ko ba ka yi mu da can ba sai ka sai itace ba kawai sai ka dan yi dabara kawai ya an gane ko munan ne yan gayi muke sai mu ce mu can kawai sai a dan sama abin nan kawai wannan zangar ne yan kawai ko wannan karan sai kawai a kona shi kawai shikenan wasu kuma da shi suke kewaye gidajen su ko wani wuri wanda ba sa san mutane suna shigan musu sai Allah subhanahu wataala ya ce sun mai kunu hukama yadda kaga haka to haka abin zai faru da kafiri ya zo duniya ya ɗauka duniya matabbaciya ne haka ma wani musulmin zai faru da shi ya ɗauka duniya matabbaciya ne ya tsaya ya bi ubangijinsa so da kafa ya ki mai ta yin abin da ya ga dama ya zo yana tashe ya zo ya yi kwabo da mashin ya dawo karfe wani karfe standa ne ko a ja standa a ƙasa ko hankalin shi tashi sani kawai sai kare ya kara sallah ko har a wannan abun mu ba yake illatawa titin da aka yi shi da niyyar cewa zai kai shekara goma to yanzu wannan standan da yake ja a ƙasa har da wasu yan atawa ma za da suna yi sai su ja standan har rama ya ce na har da makanike su ma suna yi Allah ya shirye mu ka gani ko sai su ja sandan a ƙasa kaga idan idan wannan titin zai yi shekara goma ne yanzu wannan karkanshin da ake yi zai yi shekaran goma kenan mu al'umman garin ake cutarwa idan kuma titin ya yi rami shi wannan wanda ya ja shi ya ja karfan ya yi kidin ba zai zo fa ya yi facin wurin ba mu da muke 'yan garin ba za mu suwo kwalta mai facin wurin ba sai mu bar gwamnati ita kuma gwamnati kafin ta ƙara waiwayowa wannan titan sai nan da shekara hamsin ai ma waiwayo shekara hamsin ɗin ke tun daga ƙauyuka ne yanzu ana ƙara buɗe su ne ba ana ƙara yanzu nan wuraren suke mai da hankali so sai mu zuba ido kawai muna kallon wasu na cutar da rayuwar mu kuma muna shiru da ka yi magana kuma sai a ce ka sa ma wane ido eh gaskiya ne mana saboda haka muna amfani da wannan daman mu yan masu gyaran mashin mu ji tsoron Allah mu daina burgawa muna jin kidin me kuke kira abin ne Boris ko ai ba Boris shi Boris haka ake yi standa yau a daina dan Allah su kuma yan ataba su ma wai koya suna ba mutane tsoro ne su ko idan sun ga wani zai tsallaka titi sai su dan sa shi abin ki ya karshe kwaltan na'am suna sa hon so duka wannan kurakure ne Allah ya fi Allah ya fi mana sai Allah subhanahu wataala ya ce to hakanan shi wannan mutumin da yake tunanin duniya matabbaciya ne haka Allah subhanahu wataala zai yi da shi yayi ta abinci yana bori yana wannan ana ziga shi eh ana ziga za a zo lokacin da in an bashi mashin nan an ce ya hau ba zai iya ba da ya- kana yaro hmm, da ne wallahi ka tambaya ka ji ka tambaya ka ji ai na yanzu wane mutum kaga girma ya zo zai fara da dama irin abubuwan da ya yi a baya Allah ya tsare mana Allah ya kare Allah ya ce wa fil akhirati azabun shadid duk wanda suka saba masa Allah ya ce a lahira azaba mai daɗin gaske ne musu wa maghfiratun min Allah wa ridwan su kuma wa'inda suka bi Allah Allah subhanahu wataala ya ce zai lullube su da gafararsa sannan zai lullube su da yardansa Allah ya ce kai dan uwa ka sani ba wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya ba komai bane face jin daɗi da yake rudan mutum ya bar bin Allah duk rayu duk wani rayuwa da kake gani na wani jin daɗi to sai sa'a kaga wannan rayuwar bata ruɗe ka akan bin Allah ba kana da kuɗi barka maka misali sosai za ga akwai wanda yana da kuɗi bai da kuɗi mutumin kirki ba wa Allah shine ma yake bude masallaci habawa da zaran ta fashe faiko da zaran ta fashe za ga ya koma sau na uku ya ma yi kokari wannan sau na uku ai kafin a ƙara sani sau na uku arzikin ya fara ƙaruwa sai ga shi ne can ƙarshe wanda shi yake buɗe masallaci can ƙarshe tana ƙara fashewa dukiyar tana ƙara yawa sai dina zuwa masallaci an ka daina zuwa masallaci ta ai masallacin ba tsafta masallacin ba tsafta ina sa kayana yana da ci kuma ga talakawa su ta daman ka da Allah zan samu kaza zan samu kaza daga nan wai ku abokanan nashi sai fara canza ku ɗaya bayan ɗaya shike malaman shi da suka karantar da shi sai fara gudun su yana tsoron kada wani malamin shi ya ce mai to kai abincin gida na fa ya kare malam ba ba nauyin ciyar da kai baya wuya na malam ka eh ka ji ko kun ji abin da suke gaya musu ko wai wai sai su ce musu wai ka tashi ka nema malam kaga an samu damuwa nan ko ba ka ka ce ma malamin ka ya ce annabawa to kaji wai sai a ce ma wai malamai annabawa ma ba ci mazaune saboda haka malam ya tashi ma ya nema to ai ya neman ne wanda ya nema ya kare ne tunda kai kuma yana daga cikin abin da ya taimake ka ka zama wani abu shine ya gaya maka ai ya kare kafin haɗuwanka da shi yana cin abinci an lura da wannan kafin haɗuwanka da shi yana cin abinci Allah ya tsare mu Allah ya kare to sai kaga wannan dukiyan ko wannan rayuwar duniyan tana ta yaudaran mutane kaga mutum yana ta abin nan yana ta abin nan in ba mutum yayi zurfi akan bin duniya shine yake kaiwa wannan matsayin da yake cewa wai ba Allah akwai su na philosophers ai ma ba Allah wannan kudin ai da ka gani da ban yi karatun boko ba ai da ban samu ba shi a wurin su wai ba Allah ya bashi ba wai karatun da yi na boko ne ya manta a unguwansu akwai mai digiri guda biyu bai samu kuɗin da ya samu ba akwai mai digiri guda uku akwai farfesa har yanzu a gidan haya yake kai gashi nan sakandiri ne ma kai ka gudu Allah ya baka wannan uban kudin amma kana gaya wa mutane da baka yi boko ba da sai ba Allah ya baka kudin ai ya kuma irin wancan karunan kenan ko ba haka karuna yace ba qala ma qala inna ma utitu ala ilmin indi haka karuna yace yace ma annabi bayan annabi Musa ne bai roƙa mai Allah Allah ya bashi kudin ya ce ma nan wuta kai wannan kudin ba kai kai musa ilimi na ya bani ba wani addu'an ka ba kai waye ba irin wulakancin da mai annan musa ba yasa annan musa ya sa kasa ta kama shi Allah ya yafe mu dan uwa kai da kake sauraron mu dan Allah kakka yadda wani buɗi da Allah ya yi maka ko wanda Allah zai maka a gaba ya sa ka wulaƙantar da wanda ka rayu tare da su karka yadda dukiya ko wadata da Allah subhanahu wata'ala ya baka ko zai baka a gaba ya sa ta ruɗe ka har ka koma kaskantaccen mutum a lahira da kuma wannan muke cewa wannan za mu tsaya abinda muka faɗa daidai Allah ya bada lada wanda muka faɗa bisa kuskure Allah subhanahu wata'ala ya yafe mana innahu wali ghalib wal qadir alayhi min al mawla wa min al nasir kuma akwai mai tambaya daya biyu sai mu ansa in babu za mu hakura a addu'a lokaci ya riga ya